أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة أما بعد matashin karatunmu na alfit ibn malik shine huruful jarri to kaga an yi huruful jarri can baya ko da ke a cikin nahul wadhihi ne haka to gashi nan za a yi mana shi in advanced wa in kana zai tabu mana bai- zai taba mana ne dai amma ba zai kunso dinka bayanan ba wannan sai mun nemi littafai da aka rubuta a kansu na musamman to da su ne za mu ƙara samun bayani bayanai da ma'anonin waɗannan huruf ɗin kuma su waɗannan harufan suna da wuyan sha'ani huruful jarri ba saboda sukan zo da ma'ana na hakika kuma da ma'ana na majazi watan huruful jarri a sukan zo da ma'anona kuma daban-daban fa ba za ka iya cewa ga ma'anan ba sai dai ka harsa su takan zo da kaza takan zo da kaza takan zo da kaza sannan kalmomin da ke gabanta ko bayanta su ne za su faɗa maka ga irin ma'anan ta zo da shi to ibn malik ke cewa haka hurufal jarri wahya min ila ko hatta khalaha sha'ada fi an ala مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى haka huruful jarri kariki harufan jarra ga harufan jarra na haka ismu fi'il amrin ko bi ma'ana khudh ko to kariki huruful jarri wahiyar su ne ga sunan akwai min tana yin jarra min Allahi zil ma'arij ko ila wa ila Allahi tusharuna hatta da hatta da khala da hasha kana luga uku hasha duka da alif ko hasha ko hasha abu amri na karantawa hasha kulna hasha lillahi amma wajen tsaya sai tsaya hash kawai ada daga cikin hurufin jari akwai ada akwai fi akwai an akwai ala to mu sani waɗannan haruffa ba wai sukan yi aiki kawai ta wajen lafazi ne kawai ba a har ta wajen ma'ana kun gani domin galibi mun fi sanin sun- zuwansu ne da mene a suka in sun zo ko da su jarra ne to sukan yi ma aiki ta wajen bangare biyu ta wajen lafazi za su yi su- jarra ga suna su yi wasali ƙasa ga suna ta wajen ma'ana kuma akwai wani ma'anar da za su fa'idantar to yana daga cikin hurufin jira akwai muz akwai munzu akwai rubba ka gani Munzu- ma- rubba gulamin li a bakko to ita rubba tana da ɗabi'u wani lokaci akan share ta sai a zo da sunan te majarra kawai kaman kale kaman kamaujil bah- bahari walailin kamaujil bahari arkhasudu lahu alayya bi anwa'il humumi labtali to za a iya share rubba sai a kawo majrur ɗinta kawai kamar yadda zamu gani gaba allam na daga cikin harufin jar akwai lamun akwai kai akwai wawun akwai ta wanda ta kan zo wurin rantsuwa ne ko amma an ji da can lokacin jahiliya an ji wani ya ce tarabbil ka'aba to bacin wannan ko ba a ba ta zuwa da gabanin kowane suna sai dai sunan Allah wal kaf da kuma kafin kafin din nan kuma takan zo ta mu suna jarra akwai inda kuma takan zo za'ida kamar laysa kamithlihi shay'un wal ba da ba'un madkurul jarri ne wala alla kuma la alla la alla akan share lamun din ta a ce Allah duka dai ana faɗai Allah wa mata mata ma na ɗaya daga cikin harban da suke yi ma suna jarra alhamdulillah kuma diga suna a ciki misalin kai ji itu kai uku ne maka kai uku ne mazaidan ji itu kai uku ne mazaidan kaga ji itu filo fa'il kai sai ka ce harfin a masdari wajar ukrima kaga fi'il madin ne wannan ko wal fa'il damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana زيد مفعول به والمصدر المؤول والمصدر المنسبك من من ايه هم؟ مصدر المؤول بقى سمت من ايه والمصدر المؤول والمصدر المكون من أن وفي آه من كي وفعل كو في محل جر بي بالكاف دوما ذاك كاو كي أكرما جئت لإكرامك الإكرام زيد كو ذاك إسا لام كما غباننتا ji'itu kai ikrami zaidin kaga ji'itu kai ikrami zaidin ikrami kai ikrami gashi nan kai jarra ko misali la'alla la'alla abil migiwari minka qaribu kaga abi la'alla allahi faddalakum alaina bi shay'in an anna ummakum sharimu kaga la'allallahi kaga shi na an yi lafzul jalala jara da la'alla ko bi hasbika dirhamun dirhamun dirhamun to kamar yadda na faɗa cin kai la'alla kai za a iya share lamun din a ce Allah a ce kuma alli duka ya zo Allah alli duka ana mata ana malamin ɗinta fata ko kasara a kharaja ha mata kummi kaga kummihi majrun bi mata to ga dai sunan dai duka waɗannan huruful jarri ne kamar yadda mun gansu wanda dama can mun yi darasin su a baya cikin annahul wadi da kuma qadarun nada bi zahiri khsus منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والت ta uksus ka keɓance bizahiri ko kuma uksus munzu da muz ka keɓance munzu da muz wajen yin jarra bizahiri ga suna zahiri muz yaumina ashe ba za ka iya yin jarra da muz ga mene ba ga jar da majur ga lamiri ba kun gani ba a yin jarra ga, ga da muz da munzu ga suna wan, ga suna zahiri sai dai mene a ga suna abin nan lamiri sai dai suna zahiri wa hatta da hatta hatta matsala alfajiri wal kab laisa ka mithlihi shay'in ko ka gani jarra da ita wal wawa da, da wawun wajen rantsuwa wallahi rubbama haka tana yin jarra wata da ta'un wajen rantsuwa tallahi la'akidina aslamakum wa khusus min mudhu wa mudhu ko na koma bani na koma bani ko ci gaba to alhamdulillah wa khusus bi mudh wa munzu waqtan amman mudh da munzu ka keɓance su kawai ga lokaci watan su sukan su shiga masuna ne da yake nuni akan lokaci sai su mai jarra muz da munzu kaga kenan banda suna zamani ba sa shiga ma wani suna kenan galibi shi yasa ya ce wa khusus bi mudh- munzu wa munzu waqatan ka keɓance yin jarra ga suna wanda yake lulu lokaci da mudh da kuma munzu wa bi rubba munakkaran ita kuma rubba tana shi yin manakira ne suna tana yin manakira ne jarra suna na kira ba take yin majarra ita me kenan ita wannan rubba rubba gulamin li abak hariri shine wa rubba munakkaran wa ta'u lillahi ta'un ita kuma takin keɓanta da sunayen Allah ne watan waɗancan da mu gani a farko su suna shiga makoni suna shiga makoni irin suna amma ban da lamiri to shine ke son ya nuna maka waɗanda su suna ke su sun keɓanta da waɗansu lafuzza ne kawai kamar muz da munzu sukan shiga mu suna zamani ne kawai sai mai jarra kuma kar ku manta suna tasiri fa wajen ma'ana yawwa rubba kuma takan shiga mana kira isha sai yasa ce wa rubba munakkaran wa ta'u lillahi ta'un kuma tana shiga mana sunan Allah ne kawai wa rubba haka ne ko wa rabbi yawwa tun daga rubba can a baya wa rabbi wawun ta dantsuwa ba wawul kasami wa ma rawau min nahwi rabbahu fatan nazrun kaza ka hawa nahwuhu ata wa ma rawau amma abinda aka samu laraba sun ruwaito min nahwi rubbahu kaga rubba takan shiga mana kira ne ko tunda ya ce wabi rubba munakkaran to amma kuma sai ga shi rubbahu fatan rubbahu kaga ta shiga mun mene damir to shine ke son ya nuna maka wajen wannan abinda laraba laraba suka ruwaito a cikin wannan lafazi da zaka ga shi rubba ta shiga malamiri to wannan shi masmu'un ne ashe baka baka da dama ka ce rubaha ko kuma ka kiyasta ba mun banci wannan ko kaɗan ne aka ji nazirun rubba hufatan nazirun kaɗan ne zuwa cikin larabci kaza haka nan ma kaha wai ai jarra da galamiri da kafil jarri a'a kafin takan shiga mazahirin suna ne wa'ata na hauhu kaha wa'ata na hauhu kaha kamar yadda ruba ta shiga ma lamiri to an samu kafin na tashbihi ya shiga ma mene lamirin ha mun gane shi ko بيض وبين وابتدي ب- ب- في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة بيت نو كنا مكي وزيد في نفي وشبه جر وشبهه جر فجر ناكرة كما كما لبالغ من مفر كما لبالغ من مفر bai'id wa bayyin wabtadi fil amkina bimin kaga min bai'id bimin kun ga- kun gane takdirin bai'id ka zo da bimin ka zo da min a matsayin ta na harfin jarra litab'id eh shine ban idmi min akhadtu
ومن الناس
okay afwan min ba wa minan nasi eh akhadtu min ad-darahimi ai ba duka ne ka karau ba min ad-darahimi ne to kaga li tab'id kenan so min takan zo li tab'idiyya tana nuna wani bangare wani sashi wa bayyin kuma min takan zo bayaniya li bayanil jinsi wabtadi min kuma takan zo na ibtida'ul gaya sirtu min albaiti ila almasjid kaga min albaita da kana kawa ko to shine ibtida'ul gaya kun gani shine wabtadi ka zo da ita kuma libtida'il gaya fil amkina amma ga guri من البيت سرت من المسجد إلى البيت أي من المسجد من البيت إلى المسجد وقد أتى لبدء الأزمنة كي أنسى مما إتا نعم وقد وقد تأتي حقيقة ما تكنزو وشي لبدء من لبدء الأزمنة دون تنون مفار اللوكتي مثالي إن تازو للتبعيد ومن الناس من يقول آمنا بالله كاغا ba duka mutanen bane daga cikinsu ne to tana nuna tab'id ne sai kuma min in takan zo bayaniya ko fajitani burriji samin al'authani ka gani min anan ta zo bayaniya kenan mun banci wannan ko Yau.
to menene ma'anin shi to tun da muka fara alfiyan nan ban- ban ban ba da asamin ba to ga asamin nan fajtani bur rijisa min al authani wai shin to najasan bautan gumaka wani bangare ne za a nisanta huwa al authan kawai kun gani fajtani bur rijisa kun gane kama kama a ce wanne min al-awthan ai huwa al-awthan kawai eh ba wai ana nufin wani sashi bane ba kun gane wa mithalu ai, wa inda kuma takan zo libtida ila subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa kan gani min al-masjid al-harami bugu da kari kuma inda takan zo libtida illa gaya wanda ke fa'idantar da zamani la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takumu fi kaga min awwal yawmin nan tana fa'idantar da a ibtida'il gaya ne na zamani haka ne ko wazida fi nafin wa shibihi fajar na kiratan kamali bagin min mafar wasida hakanan kuma na daga cikin inda aka yi amfani da ita mene wazida fi nafin wa shibihihi fajar na kiratan kamali baligin kamali bagin min mafar to takan zo za'ida kuma kamar ka ce ma ja'a min ahadin ma ja'a min ahadin ku duba da kyau kun ga min din nan za'ida ce daidai yake fa da ka ce ma ja'a ahadun kun gani to alamanta shine idan min za ta zo za'ida to fi na fi takan zo ne a gaban na fi kun gani kamar yadda ka ce ma ja amin adin ai kaga ma wace iri ce Lafiya ce.
lafiya ce ko kuma ta zo a gaban istifhami shi yasa ya ce wazi da fi na fin wa shibihi shibu na fin shine mene istifham istifham hal ja'aka min ahadin daidai kika ce hal ja'a ahadun amma sai kawo min ko to min din nan za'ida ce amma me take fa'idantarwa taukidi ne take fa'idantarwa hal ja'aka min ahadin mun fahimci wannan ko to shine wazida fi nafin akan ziyadan min ta zo gaban nafi wa shibihi da istifhami fajar na kiratan sai ta mana kira j- jarra haga min ahadin ma ja aka ai ma ja min ahadin ko kaga ahadin ai na kira ne sai ga min gabanta gabaninta kamali bagin kaman ka ce mali bagin babu ga mai ƙetar iyaka min mafar wani abu na maguda ko kuma gurin gudu kaga min din nan za'ida ce litaukid kuma gashi nan dakhalat ana na kira ko wa ja'at ba'da mini nafiyan nawa kenan yanzu bakwai kenan Hmm? To amma ita min idan ta zo za'ida ba ta yin aiki sai da sharaɗi biyu a wajen jamhurul basiriyin. Sharaɗin farko shine an yi kunin majarubi hana kira abinda za ta yi majarra ɗin ya zama na kira kamar ma ja aka min ahadin la tadrib min ahadin ka gani ko min ahadin kaga ahad ta shiga ma ahadin na kira ne athani nabi kuma an yasbaqa an yasbaqa an yasbaqa nafiyun a samu nafi ya riganye ta aw shibihi ko shi ko shi ko ko ko abin da ya kama da nafi shine istifhami ko kuma nahayi la tadrib min ahadin hal ja'aka min ahadin so ina ganin bari mu dan dakata nan kawai sai mu ci gaba lilintiha hatta walamun wa ila wa min waba'un yufhamani badala abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah ya bamu da wanda ne kuskure Allah ya bamu da kuskure ya bamu iko gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka